وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba 21 ko 21 ga watan jimadal ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar sha biyu ga watan sha ɗaya 2025 kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai suna addu'arul bahiyya wallafar الشيخ العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى mawallafin ya rasu tun hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kwatan farko na ƙarni na goma sha uku yanzu kuma muna kusan tsakiyan ƙarni na goma sha biyar kaga da rasuwar tashi shekarun da ɗan dama ka iya cewa yanzu ba za ka iya samun wanda ya haɗu da shi ba kwata-kwata duk wani mutum da zai riwaya misali daga gare shi kai tsaye za ci riwaya shi mun kafa ya ci ko ma ta iya zama mursala abin nan ma'udala cewa mutane biyu ma aka share ko aka cire wannan shi ne darasinmu na sittin da shida sannan za mu tashi a babi da yake magana akan wani bangare na mu'amala mai muhimmanci shine assalam ana ce mashi assalam kuma ana ce mashi assalam bai'u salam kamar yadda shi anan bai amfani da kalmar bai'u din ba amma da ita dai a ciki wani nau'i ne na ciniki da ya sha bamban da nau'in cinikin da mutane suka saba abinda aka sani ga ciniki shine a yi shi yadan biyade mana ga kudi a hannu ga kuma kaya ko kuma inda in ba za a yi wannan ba sai a dawo gidan karbu shine ba kudi a hannu sai kuma a baka kaya kaga akasi ne wancan sai a kira shi kardu saboda kai bukata kake da ita ta ko dai abincin da za ka ci ila ko magani ko wani abu dai na kayan lalura ko bukatuwar yau da kullum sai wani yadda zai baka wannan abin nan gaba ka biya wannan yana babin kardu ne to amma shi wannan salam kuɗin ga su a hannu na sayan kayan amma babu kayan a ƙasa amma a haka sai a ciki ku kulla cinikin to kaza ne nake so duk da dai baka da su kama kai min tabi'atika ijaduha daga cikin abin da ka kware akai samar da irin waɗannan kaya ila ta hanyar sana'anta su ila ta hanyar odar su da shigo da su ila ta hanyar noma su ila ta hanyar yin su da hannu a sana'u na hannu to duka sai ake to ba damuwa yanzu me yace niki nawa nawa ne sai yace niki guda kaza kai da zaka siya sai ka kirgo kudi sai ka bashi kaga yanzu yanzu ma rancen ne ya sha bamban da wancan fa wancan rance ne daga mai kaya zuwa mabukaci mai sayi amma wannan ai mai sayan ne kuma ya biya kudi to yanzu wa aka taimaka kenan shi yasa yake da sunaye guda biyu idan aka ce mashi ko da ce mashi salam shine assalam ko kuma ce mashi salaf wato assalam idan ka ce assalam to ka kalli wanda ya sai kayan ne shi ka fi rinjayarwa a suna saboda shi ne sallama samana dunastislamin musmani ya mika kuɗi shi amma bai karɓi kayan kuɗi a hannu ba don kuma ka ce salaf in ka kewaya za ka hararo shi wancan da ya karɓa kuɗin da shi kake to da yanzu kamar rance aka ba shi rance ne aka ba shi to da aka min nahiyati al'akhiri as-salaf wa min nahiyati al-musallimi aw al-ba'i as-salam to haka suka ce ake ake kiran shi shi wannan cinikin ya shahara da wani suna duk da ba a cika faɗe ba maza ga littafai haka sukan kawo shi in zai iya tuna kamar ina ga Imam Nawawi a cikin al-Majmu'u yake ce ana ce mashi bai'ul mahawij mana ciniki ne na mabukata ciniki ne da masu bukata suke yi waɗanda ba su da bukata ba sa irin wannan cinikin to amma su waye masu bukatar suka ce masu bukatar su ne su duka biyan da mai mika kuɗin da mai karɓar kuɗin duk mabukata ne saboda shi mai karɓar kuɗi yana da bukatar kuɗin suna ka sai ya sayar da kayan da bai da su a ƙasa shi kuma mai ba da kuɗi yana da tsananin buƙatuwar kayan sai sai kayan da ba su a ƙasa su da kanka kalla nau'in cinikin gaba ɗayan shi za ka samu wasu gidaje na albuyu'ul muharrama da za ka iya makala shi kenan cinikin sai ka ce bai halasta ba to amma yana cikin nau'ukan kasuwancin da annabi sallallahu alaihi wasallama in ka ga dama ka ce shari'a ta halastar mana saboda samar mana da sauki yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ka'ida da sunnar Allah shine kullun sauki yake buƙatar nufin ku da shi ba tsanani yake ne fatar ku da shi ba in aka takura ku aka ce sai da kuɗi a ƙasa za a yi ciniki ko kuma sai da kaya a ƙasa za a yi ciniki to za a shiga takura ta kowane ɓangare imma daga mai kuɗi ko makamantan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina ya cimma mutanen madina na irin wannan cinikin sai ya masu gyara ya ba su mafita daga tsarin da suke akai wanda a cikin shi akwai wani nau'i na yaudara-yaudara rashin tabbas rashin tabbas na jahala da sauransu wanda zai iya saka dukiyar wasu a garar ya dawo da su bisa tafarkin da shari'a ta sa albarka kuma ta yadda to wannan cinikin in ka ga dama ka iya cewa shine cinikin da ake bayar da kuɗi ba tare da an karɓi kaya a nan take ba wanda na ɗaya daga cikin manonin da aka ba shi shine sai da larabci suke cewa bai'u ajilin bi ajili bai'u ajil da alhamza nan ce al'ajalu ko al'ajilu da hamza nan gaba kenan amma ka ce al'ajilu da ainun yanzu kenan to ka sayar da kayan da sai nan gaba zai zo da kudin da zaka karba yanzu da Hausa me nake cin wannan cinikin manoma na yi ko eh falle na gaban da shi da wani suna shine falle ko manoma sai ce ya karbi falle ya halatta ma akwai sharuɗa sai kiyaye sharuɗa za ka gaya lokacin da aka falle shi mai kuɗin ya rasa inda zai kai kuɗin ne suna kai na neman wanda za su sayar mashi da kayan da ba sa a hannu shi kuma manomi a lokacin a matsayi yake shinkafa ta ɗauko kyau ba taki masara ta ɗauko kyau ba taki da sauransu yana ganin ka kalle yadda abin yake kila zaka yi cewa to kowane nau'in kayan noma za a iya mashi aka yi ta eh in kun yadda za ku iya yi amma dai ya zama abu ne wanda yake da kail ma'alu to in ka dauki kalmar kailun ma'alu to shine zaka iya cire wasu bisa maganganun da wasu malamai suka yi dan kalmar kai din ba wai tsuran ma'anarta ta awo kawai take bayarwa ba wasu kuma suna cewa an ce bai'us salam shine bai'u dainin bi'ainin ka sayar da bashi shine abinda bashi a ƙasa bi ayinin da kuɗin da ke hannu shi na cikin ka kuɗi ka ba ka da kokobo amma kana da masara a gona ko kai bata fara ba kana da shinkafa an yi noman farko ta yi kyau dai kam bisa ga dukkan alamu za ta bayar da ukula haƙila marratai ne ma to amma dai kuma in fa ba a kai mata ɗauki ba to za a iya fuskantar matsala ko kuma a ce bai'un ya taqaddamu fihi ra'sul mali wa ya ta'akhkharu al-mabi'u li ajali cinikin da za a gabatar da kuɗin sayan kayan nan take a jinkirtar da kayan sai nan gaba ko kuma bai'u mawsufin fi zimma sayar da kayan da kai mai sai da kayan baka da su amma kana da siffar su cewa zai ban kuɗin buhun masara goma ‘yar gidan gona ce shukar farko shukar wuri ko matsakaiciyar shuka ko ta baya-baya wa zai ban kuɗin buhu goma casashiya shekakkiya wadda za ta kai kilo ɗari-ɗari to da za mu auna ne da kaka ya zo ya karba wannan za ku yi wannan cinikin tun a january february march april ku ce za a karɓa a october ko november don kuka yi haka sai a ce wannan cinikin ya yi ayoyi na alƙur'ani sun tabbatar da cewa akwai wannan cinikin hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wannan cinikin malamai kusan gaba ɗaya kamar da ibnul munzir yake cewa duk wani malami da in yi magana ana sauraren shi saboda shi na Allah ne ya yarda da cewa wannan cinikin halas ne duk wanda ka ja ce bai yarda da shi ba to dama ko yayi magana ba a saurare shi a bisa wancan magana ta bunul munzir na'am eh a zami maganin farashi dole da ma sai yanke farashi kada ce wa zai ban eh dubu ɗari biyar da kaka zan bashi masara buhu nawa buhu nawa to daga cikin da yayin suke kawowa suna cewa ayar da ke cikin suratul baqara can ƙarshe ƙarshe ayar da ta yi maganar bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu aya ta 282 to wannan ayar hujja ce akan salaf kenan in za a yi a rubuta ƙa'ida a rubuta, kuma akwai lafizan da ake so a kiyaye, ko dai ku yi amfani da kalmar salaf, ko ku yi amfani da kalmar salaf, ko ku yi amfani da kalmar rance, ko kuma ku yi amfani da kalmar ciniki, amma wani abu da ke nuni da cewa kayan sai nan gaba za a karɓa ya bidiro. To a cikin hadisai kuma annabi sallallahu hadisi Abdullah dan Mas'udin, hadisi Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma. yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya cin musu suna salaf ko salami a kayan da suke shukawa na shekara ɗaya ko shekara biyu sai mutum ya zo ya ce to wane ka sai na da gonar gwaiba ce kwarai kuwa ƴaƴan da za ta yi na bana na riga na sayar ma wani to ƴaƴan da za ta yi na baɗi kai kuma na sayar maka kai kuma wani zo ka sai na baɗi waccan sai ka ga ‘ya'yan da za ta yi hannun da shekara uku ba ta ya siyar ko kuma yin masara ce ce towa ne yanzu ka ga muna me ya ce ka san kwanan za a fara ruwa ban kuɗin buhun masara goma kan kaza kaza kai kuma wani ban na buhu goma baɗu baɗi 26 ko kai kuma ban na goma 27 sai zama ka sai da 25 ka sai da 26 ka sai da 27 to da ne zai ce a wannan bai halarta ba akwai wani abu ne kama da garam akwai kama da cinikin biri a sama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hana su ya ce dole su yi abin a kailin ma'alum wa wazanin ma'alum ila ajalin ma'alum to sai ma da yake cewa babu salam babu da zai magana akan salam huwa shi wannan salam din ayyu sallama ra'sul mali shine a mika kuɗi ana ta ra'sul mali ana fassara shi da uwar kuɗi ko ana ma fassara shi da jari sannan ana fassara shi da kuɗin sayan kaya shi sa za ga magana jari da aka fassara da larabci magana jari ce sai akwai suka fassara da ra'asul mal kuɗi kuɗi abinda ake nufi jarin da aka kira ta da shi sai ya zama kamar ta shiga da'ira ta kuɗi to ciniki ne da ake mika kuɗi fi majalisul akadi a wurin da aka kulla cinikin duk sharuɗan ciniki ana neman a tabbatar da su a wurin ina a samu siga ko a samu bayarwa a samu karba a samu shaidu sannan akwai khiyar khiyarul majlis kenan duk zai iya shiga nan to yace idan aka samu wannan ala ayyutiyahu ma yatarabayani alaihi ma'luman ila ajalin ma'lum da sharadin cewa zai bashi abinda suka yarjejeniya akai ma'luman ya zama sananne ga karkashin nan ana fitar da matsalar kudin ya za a yi ku tantance kuɗin a tun a watan tun a watan may ko june kaga lokacin damina ke faduwa to tun a lokacin da zaka karɓi kuɗin buhu goma za ku yi cinikin masarar ko dawar to amma ya za a yi cinikin in an ga dama za a iya samo al-khurras khurras ba irin na yin shiya ba suna su hurrasu ne da ha'un da wannan haris ake ce mashi wanda shi dan kirdado ne laraba su suna da su sosan gaske wanda ya zo kawai zai iya ba da kiyasi to sai a samu masana daɗewa a bauta ‘yanci ko in ji hausawa cito wane yanzu kaga muna watan shida wane yana so ya karɓi kuɗin masara bana a ƙarshen oktoba nawa ake hasashen masara za ta zo sai ku yi ciniki wannan cinikin da kuka yi a hannun ƙwararru a kan shi za ku gudana duk juyawar da farashi ya yi ku ba abin da ya dame ku kamar mutum ne ya shiga aljanna kaga mai san wuyar da ke duniya ba to haka za ku yi in ya sauka ko ya ƙasa rayuwa ta gaji haka kuma Allah ya faɗa mana dama zai jarama mu kuma zai taɓa dukiyarmu mu la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum yayi alƙawarin zai jarabta mu to idan kuka yi wannan cinikin to sai a samu masani sai ce to ina ga za ta zo 40 40 sai kuka yi ciniki 40 40 sai ka ce to ya baka kudin buhu goma sai ya baka kudin 400 karshen oktoba masara ta zo 40 40 ina ga za ku bayar kuna ma juna dariya ba kare min da mu sai ta zo ashirin ashirin haka da aka ba shi karka muka je ka zauna ka rika ya ci banza a'a zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sai ta zo ɗari ɗari ɗari ɗari to kaga ko manomi a lokacin zai koka ko to za mu tattauna a gaba kamar yanzu bana an samu matsalar shinkafa zai iya yiwuwa ka noma hekta ɗaya iri ne mai kyau ka gyara wurin kuma ƙwararru sun ce maka ko kai ma ka shayi hekta ɗaya za ka iya buhu ɗari sai ka ce ban kuɗin buhu arba'in dukkan shinkafar da ka zo sai ta tsaya buhu ashirin za ka cire biyu na zakka ai dole ne dole ne saboda mun yi magana rana ya ce zakkar dukiyar amfanin gona to malun ne zahir dukiya ce ta zahiri shi yasa za ga yadda ta kai damina ta kai ga kada manomi wannan kakar sai ta yi wasa da jiga an gane hausa diyar damina ta bugar da manoma kaka sai ta yi wasa da jiga kuma ka je gun masu balangu za ka ga shaida ko ana hama za mata ɗan balangun nan ɗan duk sai an ci to saboda me dukiya ce zahira amma dukiyar kasuwanci a siyo kaya a baza a sayar wadan dukiya ce ba tsina na ba da misali rana ce da manomi da ya kashe kuɗin da za a samu buhu sha biyar ya samu buhu goma zai iya sai da ɗaya ci daɗi amma ɗan kasuwa ba zai yi ba to shi yasa sai aka bambanta su a wajen zakka manomi komai asarar da ya zai zakka in dai abin da ya samu ya kai zakka ya kashe kuɗin da sun fi na buhu hamsin a inda ake tsammanin za a yi buhu ɗari kuma ya karɓi kuɗin buhu hamsin kuma ya tashi da ashirin zai kuma cire biyu na zakka yanzu ya tashi da sha takwas ko da ke a wurin shari'a ba za a ce tashi da sha takwas ba har wannan biyun suna cikin lissafin arzikin shi sakan an je lahira za ce shekara kaza kai buhu 20 ba dama ka dauki ka ce Allah ai kun karbe daya Allah kake cewa sun karbe daya zaka yi nan abu kai kenan suna suke kallon zakka a matsayin tara to idan aka samu irin haka akwai mafitar da shari'a ta baya yanzu galiban za ga sai ya kare da rigima amma dai shari'a ta yi tanadi kuma za a iya samun mafita bal wani ma zai iya karɓar kuɗinka ya je ya noma ba ko buhu ɗaya ba za a samu ba ko buhu ɗaya ba za a samu ba na san wani duk da shi wannan yana da ƙarfi ko ya noma hekta ɗari biyu ya noma ta shinkafa hekta ɗari biyu kuma ta yi kyau satin da sati ɗaya kafin a zo ya aikinta bandin suka sauka a wurin su da ko ƙwaya bai ɗauka ba to ka ƙaddara ya karɓi falle ya za a yi ko gonar bai ƙara zuwa ba tun da aka kira shi aka ce ai sun sauka a wurin to bane bai noma ba wadda ba cizon mumini a rami ɗaya so biyu in ka saka ka jarau to sai dai ka saka kara ko testa ko ta tabo maka menene a cikin ramin nan amma dai ya tsanka dai an gama akwai hadisi na ibn abbas da muka karanto a baya shine babban dalili na wannan abu shine ala ayyutihu ma ya taraza yani alai da sharadin zai bashi abin da suka yarjejeniya akai ma'aluman sananne a tantance abin ila ajalin ma'alu sannan a sanya lokaci sananne dole sai an sa lokaci kana zo watan shida watan bakwai ko watan biyar watan shida yace ban kudin buhu goma da kaka zan baka masara buhu goma akan kaza kaza duk kun cika wancan sharuɗa kamar me kaka ku yanke wata za ku isa october za ku isa november za ku isa december gurgurdan shi yadda yankin su suke aikin to dole zai zama kun yanke lokaci sananne idan kayan suna da wahalar ɗauka mana sukan gadar da ɗawainiya to sai kun yanke inda za a baya kamin misali yanzu in masara ce akwai bukatar ku faɗi inda za a karɓa ko kai a faɗa maka inda za ka kai maka ce kawai to da kakan da ya zami waya sai muka a'a ku yi magana radda za ka yi aikin ne za ka kira shi gonarka ya zo ya ɗiba ko sai bayan an gama aikin da kwana ɗaya zai turo mota ta zo gidanka ta kwasa ko kawai za ka ba direban da ya ɗauko kayan lambar wayan shi ne ya kira shi ga kaya an bari in kawo maka dole sai kun tantance ga yadda za a yi amma idan kayan ba wani mai ɗawainiyar abin nan ba ne babu damuwa misali ga cewa ne ku ne kuke zuwa china to ina so zan baka kudin waya irin wadda su mutanen China ke amfani da ita kaza irin wannan tango ba su yarda da su ba ba su yarda da su ba na taɓa magana da wani mai zuwa China yace ai in aka kera irin wannan to da sojoji ake rako su har port to da kaddaye ta kucce ma a bude ta a kasar saboda ba su da kyau dan Najeriya na jira sai ce mai facilities din su tana da kaza tana duk a gama lissafi ya ce to nan a mayar da a cire 15% nana nan a cire 20 nan a cire kaza na ka gama cirewa amma fa tana da yin take komi na ta ba a canza ba na kala ruhin ne aka taba ta ce to yanzu a sake lissafi nawa za ta tashi ta ce za ta tashi kaza a wurin ya ce a yi mana a haka lowest quality kenan kuma sai su buga muku to da aka tashi lodo maka kayanka daga kamfani sai abu sa 'yan sanda sai ta zo ta an tabbatar ta shiga jirgin ruwa jirgi ya taso kuma ta gaida asha su ba za su yi amfani da ita ba a ƙasarsu saboda ba ta da kwalitin da za su iya amfani da ita amma mu kuma muna da marasa tausayin da za su iya abin nan kai mashi magana ya ce ba za mu iya siyan mai tsadar ba ne amma a kawo mai tsadar ma ne ya zama ba mai arha in dai ana buƙatar ta za a siya to sannan sai mala yake ce mana wala ya akudu sannan shi wanda ya bada salam to ga inda wata matsala ke fitowa na ba zai karɓa ba illa ma sammahu sai abinda ya sa masuna mana sai abinda aka ambata kamar wancan misalin da muka yi kun yi ciniki buhun masara a dubu arba'in arba'in da kaka aka zo sai zama na masararka ba ta yi ba tsutsa ta cinye kaf sai kai shinkafa sama da buhu ɗari ba za ka waiwaye shi ba sai dai ka waiwaye shi da cewa masararka ta samu matsala a buɗe littafin musulunci ya aka ci yanzu shi ba zai karɓi shinkafa ba sai dai idan kai da shi ɗin kun sake haɗuwa akan ya karɓi shinkafa to sai a zauna sai ce farashin taya mata farashi ta ƙarƙashin ƙwararru sai ya yi kiyasin kuɗin shi sai ya ɗauka a bashi amma aslan abin nan da kuka yi in ka noma za ka bashi kuma da gasken ka noma aka ce aka samu ya lalace to ba zai karɓi kuma ba sai wannan abin min nahiyatin nau'i kenan sannan haka min nahiyatil kamiyya ba zai karɓa ba sai gwargwadon yadda kuka yi ya ga baka buhun masara ya baka kuɗin buhun masara goma akan dubu arba'in arba'in sai masara ta zo da kaka iska ya kaɗa misali dubu sha takwas takwas haka za ka ba shi buhu goma shi ɗari da tamanin kenan ko a madadin ɗari hudu shi ya ma gode ma Allah da Allah bai ga dama ɗari tamanin ɗin ma ba za ta dawo ba sau da ka ba dama zai ce ka ƙara mashi sannan da zai baka arba'in arba'in kai manomi sai ta zo a tamanin tamanin wala ya akuzu illa ma sammafu kai ma baka isa ba ba ka da yadda za ka yi to idan aka samu akasiya za a yi ka karɓi kuɗin buhun shinkafar shi ashirin ka zo ko buhu biyar ba a samu ba a gona kuma kai ma iyalanka na da buƙatar shinkafar biyar ɗin ma maneji za ka yi a rayuwa to yanzu ya za a yi shin za ka siyo a kasuwa ne ka bashi ko ko ya za a yi na munan ya ake yi na wanda suka taɓa bayarwa ya ake yi mu ana yin an faɗi ai dole ne ai rayuwa ta ga jaraba ko ba wanda ya ba da falle a nan harka ce mai kyau fa da dai riski amma akwai riba eh su ba su san waccan asara ba gambani ba ka asara ko ba a kiran masana shi ne ba da kuɗi shi ne ke farashi ya ce shi ne ya kasanta shi ne matsalar ba za a cuci manomi to ai tun da ba zai sa farashin yadda ya kamata ba to idan aka zo to in ɗaiɗaiku ne fa na su masu kuɗin gari ya baka misali ba na ga shinkafa dai kowa san matsalar da aka fuskanta da shinkafa wanda suka mayar da kuɗin da suka kashe ba su da yawa wasu wuraren ma za ka ga domin ma za ka yanka irin da ka kai gonar na buhu ɗaya ba za ka yanka shi ba to irin shi ya za ka yi da wanda ya baka kuɗin falle ka siyo ka biya shi to bari shi ma na nan ga abin da ya ci ga abin da shari'a ta ce wala ya akudu shi wanda ya bada kuɗin falle ba zai karɓa komai ba illa ma sammahu sai abin nan da aka ambata aura samalihi kwada mashi da uwar kudin shi ka'ida kenan idan ka samu asara ko kuma abinda kuka yi fallan akai ya samu matsala baka da shi to shikenan yanzu uwar kudin da ya baka a wancan lokacin haka zaka dawo mashi ba a ƙara ko sisin kwabo duk wandalar da ta hau haramci in ya ci ya ci haram ko ba inda aka ce ka nemo mashi a kasuwa ai ba kuka yarjejeniya ba kun yi yarjejeniya ne za ka noma ba kun yi yarjejeniya ba ne za ka siyo sai ka ce mashi a kawo takardar mu gani ko da me aka rubuta salam ɗaya ka ce to abu dole littafin fiƙihu da suke maganar salam ko littafin hadisi ko bukari aka buɗe za a gani da sauransu to ko ya karɓi uwar kuɗin shi wannan kuma suna kafa hujja da hadisi Abdullah dan Umar wanda yake wajen al-Imam Ad-Darqutni yace man aslafa shay'an fala yashrid ala sahibihi ghayra qada'ihi wanda ya bada salaf cikin wani abu ba zai shartanta ma wancan da ya ba salaf ba fiye da abin da ya shafi kawai a biya shi mana in kuka yi salam falle da wani ko dai ya baka hakikanin abin da ko kulla fallan akai ko ya dawo maka da hakikanin kudinka ɗayan biyun nan ne amma ba a siyowa a kasuwa ba magana sayowa a kasuwa su da ka in ya ce sai dai ka siyo a kasuwa sai ka aika mashi da kudin shi in ka san account din shi kawai ka aika mashi 180 din shi in ka fahimci fiqihu dama sai ka je gaban kotu ma za ka mai transfer kana mashi transfer sai ka faɗa ma rijistara akwai yiwuwa na gashi gashi yadda kuka yi ma ka tura mai kudin su da ka aika mashi sammaci ya zo kotu ta fassara muku ya ake sana iyaka dai kai kasan ba zai ba zai baka ba to shi kenan ƙofofin Allah na da yawa ko? eh sadda wani ya toshe maka ɗaya sallah buɗe maka ɗari
harkon suke bugawa su ɗauki lauya kayan da kayan da ka sa musu da su baka ya amma a ciki mai sharuɗin da aka sa abin da suka suka yi za a bayar Eh.
wannan adadin kayan na ba ku kudin dubu masu a kan naira dubu sha biyar biyar in an zo ka kafura ka kuma dubu arba'in arba'in ne eh wannan duk babu damuwa kuma sarar ka wata yi ba a wannan sharuɗin bai yi ba sai dai ka nemo sarar shi ka kawo shi adadin wannan ai wayo za a yi mashi sai ce alhaji ni da kai duk musulmi ne kawai mu- na yadda mu cike fom amma bisa sharuɗan musulunci na salam sharuɗan salam na musulunci shi kenan duk ba shi ai a dunkule radda kuka je kotu ya ce ranka daɗe ka ga nan sharuɗan salam a musulunce kuma na ga ko a risala ko a waye shi kenan amma in dai ka cike wayancin to kuma ya riga ya ɗaure ka na'am wa alaikum assalam
wanda
eh ya kai shekara duk shekara haka mai magana me yana kan bai bai kan amma ya bayan ya ki bayar kuma da abubuwan shi ya ɗan shi da zazzani kuma ka zo ka zo ga mai adalci na kashi da a shekara ko da biyar har a warware a warware daga ya ɗan shi hanyar kuma ya zo sai ya hana. Kuma zai da wacce zai da wani da wani. Kuma zai da wacce da yin da yi a wannan ya dawo da shi ba za a karɓa muguntacce buhunan zai bayar ai ko buhun ma ya bayar asara za a yi farashin masara shekara biyar yanzu buhun masara kawai za a baka kaɗan murmuri Eh, irin wannan inda kotun musulunci sai a kai shi kawai ita za ta karɓa kuma yana jin an kai kila sai dai ka ka dawo ga buhu biyar amma duk da haka sai ku je kotu a sa hannu ya biya wa alaikumus salam kan tafasu eh shi ma sunan shi ne ko a su ba za su yadda a yanke farashi ba sai dai a bari kakar ta yanke farashi a nan su bai yi ba a wannan bai yi ba saboda kaga su yanzu sun yanke farashi sun bar kakar ta yanke farashi sannan su ya fita a jikinta a wannan bai halarsa ba ai yanzu za ku yanke farashi ku kira ƙwararru ya kuke ga masara ya kuke ga shinkafa ya kuke ga bakin su ba za su bayar ba sai mu ce dogon sai mu ce alkinta da abin da yake da shi ya fi sauƙi kai manomi ka yi haƙuri ka rage gonaki ko ka rage masu cin taki ka roƙi Allah daga falalar shi za ka iya noma wani abu Allah ya sama abin albarka ka ga kai kai ke darawa wa alaikum assalam a bai ba sai an faɗa farashi yanzu a yanke farashi yanzu shi yasa aka ce daga cikin sharuɗin ya zama abinda za a bayar ya zama sananne ne abinda za a kuɗin kenan jinsin su sananne ne gwargwadon sananne ne abinda za a karɓan ma duk su zama haka eh
wani sai ka ga kuɗin kuɗin da kuɗin na baka misali naira dubu ɗari makara ka noma makara ka sai yawa amma ba yin farashi ba yadda ta zo a kakan a haka za a sai ta kenan na baka bashin kuɗi kenan bisa ya zama bashi ne wannan bashi ne wani matsalar
amma in a ciki babu cutar shi manomi ko cutar da wani sai wani ba laifi kai ne a in ka yadda sai ku rubuta dama abinda ba a so kada ya zama akwai cutar wani to sannan yace wala yatasarrafu fihi qabla qabdihi ga wata kaida mai muhimmanci kai da ka bada falle ba za ka iya tasarrufi a wannan kayan ba kafin ka karba ba za ka iya siyarwa ba ba za ka iya jinginarwa ba ba za ka iya kyautarwa ba ba za ka iya komai da su ba so da aka yanzu da kai da mara komai da ɗaya ne kana dai da sagaggun kuɗi almalul batsin kenan ba almalul zahir ba za ka ba da maka ce ka sai na da buhu goma wajen wani an ce gobe zai aiki ban ina haramun ne annabi ya ce wala ta bi ma laysa indaka kar ka kuskure ka sai da kayan da baka da shi to wannan kayan baka da shi shine ba za ka yi tasarrufi a cikin kayan ba qabla qabdihi kafin karbar su nabi ce man aslama fi shay'in fala yasrifuhu ila ghairihi wanda ya karbi salam kada ya juyar da shi zuwa ga wani shi wannan kuma da cikin isnada akwai Atiya ibn Sa'id al-Aufi wanda malamai suka ce fihi maqal amma daga cikin abin da zai iya shiga har shi wanda aka ba salam din kun yi noman masara to ba za ka zo ka canza ba ba za ka zo ka canza ba to idan ka kalli sharuɗan da malamai suka sa na cewa abin ya zama ta wajen awon shi ma'alumul kaili suna cewa ya zama shi ra'asul mali kuɗin da za a bayar ya zama ayyakuna ma'alumul jinsi ayyakuna ma'alumul qadari ayyakuna ma'alumul nau'i sannan ya zama fi bayani ko fi tawdihi sifatihi ya zama da siffar shi ta fito karara cewa duk abinda ake so a samar na na, na, tantance kayan dukiyar da aka bayar ya zama na yayi to sannan shi kayan da za a yi salam din shi kuma ya zama na an yi bayanin jinsin shi auduga ce masara ce alkama ce da sauransu sannan a yi bayanin siffar shi har siffar a yi bayani muna da kayan gona masu darajoji kala uku akwai mai kyau kwarai akwai matsakaici akwai mara kyau ku nassantar da wane iri ka saya wane iri ka saya so daga in masara ce sai kun yi ta wuri-wuri ko matsakaiciya ko ta kaka ta kaka ta ta haske ko ta farko kuma kila tafi cika amma za a yi samun rubabbu to har su sai har shi sai kun tantance cewa ga abin da za ku yi sannan a yi bayanin gwargwadon shi shine kailuhu ko wazanuhu aw adaduhu in kana mutakariban duk a tantance to a karkashin wannan ne ake kawo matsalar to yanzu za iya fallan kabeji za a yi tunda kayan noma ne ku kaga shi ba kailo ba ba wai auna ake da da ba nauyi suke auna ba ko da kila kwallon suke kirga to tunda an ce hadda adad zai iya shiga illa ya kasa ya samu kwararru kuma sai ya yi gini akan fatawar da suka baya kuka yi dubu hamsin hamsin ya zo dubu biyu aka za a haƙura a karɓa sai manomi ka siyar dubu biyu ya zo ɗari ɗari haka ka haƙura ka bayar zanda za su yi aikin sai kai tafiya eh eh eh sai a turo kuɗi sannan mu ce zai siyo a bai halarta ba shi wannan in kana online business zaman kana da kayan a ƙasa in ba sa a ƙasa kai wa mutane bayani na san inda za a samu kayan nan da farashi mai kyau sai zama da sun san baka da shi sai sai zama da sautu suke baka su su masu sai sai su rika baka sautu kaga kuma a sautu yadda ka siyo haka zaka siyar amma ka zo ka ce dubu ashirin ashirin sai sun turo maka ashirin ashirin sai ka tura sha takwas takwas kano sai a turo maka kayan sai ka yi masu ya zuwa su karba bai yi ba eh eh wannan ya halatta ai ko baka da kayan ma za ku iya sai kai tsarin salam din amma ya zama da su sun san salam ne mai san wannan kayan zai iya mana magana yana da farashin kaza kaza karkai kalmar cikin kana da kayan a ƙasa ka ce mu salam muke yi ka saya za mu zo maka da shi bayan sati ɗaya kaga tun nan ka alamtar musu baka da kayan a ƙasa in suka yadda suka saya shi kenan to amma idan ka tattaro kuɗinsu kuma ka je Kano ka cimma ya tashi ba za ka kira ka ce su karo kuɗi ba ka daga ka sayar dan ba zai yiwu ka ce dan kasuwa bai faduwa ba haka za ka raki to rigingimu ka haɗa ka sai masu kayansu kana tuttura musu sai ka sake sawa a status farashi ya tashi in wancan na farkon bai halarta ba tunda baka faɗa musu ba kayan ba naka bane kawai kai yanzu ka karɓa kuɗinsu ne kamar mutum ne ya baka sautu za ka je makarfi eh wallahi zan je to da Allah ka siyo man kaza sai ka karɓi dubu biyu shi ka je ka samu dubu ɗaya ɗari takwas takwas kuma ka kashe ɗari biyu ha kuɗin shi ka ci ai Allah ya samu da ci wa alaikum assalam eh eh
kuma shi ya ga saba da kai akwai amana duk abin da ya ba ba wa wani matsala kuma kuna jin daɗin juna ne tsakanin ka kake ka daina wannan sai ya zo ya ce nuna maka da Allah saboda wasu mun da ciwo ta kai a lokacin karɓar kayan nan kana an babba wasu mutum nan kana kuma shi ne ka gani mai gaskiya kai kana so in ma za a hakan ya maka wani kofa da ka ɗauka kai ma za ka samu na sai da ke ka ɗauko wannan kaya da suka raba musu kuma ya ranar da kwana a kan shi da ke bashi.
Yanda shi ya yadda ya baka ba matsala wannan. tunda ya kaga akwai kayan a ƙasa ko wanda zai siya da kayan a ƙasa dan tunda wancan ne ya baka da wani farashi kai kuma zaka je ka siyar da farashin da yafi haka babu laifi wannan babu laifi to sai wannan babin da zamu karkare babul qardi babi da zai magana akan rance ko bashi wannan bashi shine lalura ta bijiro wa mutum ya nema wasu kuɗaɗe ko wasu kaya don warware waccan matsala ta bijiro mashi to wanda ya bayar shine mai bayar da bashi wanda aka ba kuma shine mai cin bashi shari'ar musulunci ta tabbatar mana da halastin cin bashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana falalar da ke cikin bada bashi har a cikin hadisin Anas radiyallahu anhu yake cewa a hadisi Abdullah dan Mas'udin yake cewa ma min muslimin yaqridu musliman qardan marrataini illa ka sadaqatiha marratan wannan kaida tana nan a musulunci duwan babu wani musulmi da ya dauki bashi ya ba wani mutum har su biyu yazo ya ranci 500 a wajenka daga baya yazo ya biya ran ne ya sake dawo ya ranci 500 to kana bashi ɗari biyar ta biyu kuma ya dawo ya biya ka ai da kaga babu ba ka rebin da boko to Allah zai sa mala'iku su rubuta maka ka bashi sadaka ɗari biyar duk abin da ka ba mutum bashi so biyu kana da ladar wannan abu dubu ɗari ɗari so biyu kana da ladar sadakar naira dubu ɗari haka wannan ba ƙaramar garaɓasa ba ce to mu san waye bai fahimci garaɓasar ba shi masu karɓar ne ba sa biya suka hana masu bayarwar ko ko dai me oke su ne ba sa biya ko akwai hadisin Anas kuma shine wanda na fara maga ambato lokacin da ake Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shekara ta bakwai ko bayan hijira ba shekara ta goma kamar yadda malamai suka yi sabani wata tafiya wadda za ta saka sallamawa Allah kawai mun sha magana akai to da tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daga Baitul Maqdis zuwa har inda aka bashi sallah tafiya ce yanzu in ka sami na'ura mai gudun haske shekara tiriliyan ɗaya ba za a iya yin tafiyar ba shekara tiriliyan ɗaya ba za a iya gama ba amma ya je ya gama tafiyar ya dawo alfidar bai gudu ba har duniya ta ƙare ba wani technology da zai yi wannan tafiyar kana kallo bayan duniyar mu ko milky way rumbun turaren da mu muke ciki yana cikin ‘yan ƙanana-ƙanana amma sai ka ce kewaye shi gudun haske za a tafi shekara dubu ɗari kuma shi ne mafi yana cikin ‘yan ƙanana-ƙanana kuma shi ne mafi kusa da mu tsakanin shida wasu akwai masu tafiyar shekara miliyan goma akwai masu biliyan hudu akwai wanda tiriliyan to ka duba yadda aka yi wannan tafiyar da annabi akwai ikon Allah a ciki kuma binciken zamani na ƙara gaggata gaskiyar waccan tafiya to lokacin da aka yi Isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da yake faɗa wa sahabban shi su Anas din yake cewa ra'aitu laylata usriya bi ala babil jannati da lokacin da aka yi Isra'i da ni na je kofar aljanna zan je rangadi yace mala'ika mu ji ka kai Allah ce je ka kai shi aljanna ya gani to da annabi yanzu zai shiga aljanna a gidin aljannar sai ga an yi wani statement wani bayani cewa duk wanda ya bada sadaka bi ashri amsalha duk wanda ya bada sadaka za a ninka mashi ladar sadakar da ya bayar goma as-sadaqatu bi ashri amsalha duk sadakar da mutum ya bayar za a bashi lada goma abinda ya ba annabi sha'awa sai ce sai kuma naga an rubuta a ɗaya gefen wal qardu amma duk wanda ya bada rance bi samaniyati ashara amsalha ninki 18 wanda ya bada sadaka ninki 10 lada 10 misali ko wanda ya bada rance lada 18 to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi kanshi sai abin ya burge shi yace fa kuntu ya jibrilu sai na ce ya malaika jibrilu ma balu alqarbi afdalu min as-sadaqa ni ma ba sabun ba fa yace me faru ne naga bashi yafi sadaka lada ya akai bashi yafi sadaka jibi girman sadaka fa to shine sai malaika jibrilu yake ce mashi da annasaila yasalu wa indahu saboda ɗabi'ar masu roƙo wanda ake ba sadaka suna da shi tun a sama ta bakwai an gano su yanzu dai za ka rika ba almajiran nan masu abin nan sai ba su siye ka wani wanda zai siye ka wanda ake ce masa musakai ko za ga shi wani kuturu kuturu gurgu gurgu walla a maka farashi bayan an gama cinikin ma a mai da farashin dala zai biya ka mai da ka yi farashin dala walla zai biya ka ko wata wata ta rika zuwa nan garba su shekarun baya har gidaje na haya take da su za ta zo in kuka ba ta gwangon dawa ta godiya ta godiya da tafasu tana da gidaje aka daina ba ta to ta daina zuwa na sha baku labarin wani da yake zuwa ɗakin mu wani bahaushe a utufo muna sabis lokacin haɗin turanci ya ɗan iya good morning good morning in ya zo ɗakin arna har ma muna yawan mashi magana wannan zubar mana da mutunci ne wata rana ya biyo layi haka sai aka kira shi sai dan koma gefe ya ciro waya ashe wani na tsaye shi sai ce alhaji motar nan ce ta samu matsala kuna ina ga mu dab da shiga inugu daga utubu zuwa inugu ba nisa ya ce gani nan zuwa nan da nan ya tafi ya nemo kuɗi aka gyara ta shi ne ba aka faɗa wa ‘yan layi mutumin na har tireloli gare su tireloli ba mai tirela a cikin masu bashi sadaka to shi annabi yake cewa su waɗannan masu roƙon sadakar suna roƙon ku ne alhali suna da shi amma wal mustaqridu amma shi mai neman bashi la yastaqridu illa min haja baya neman bashi sai saboda bukata shi yasa malai yake cewa ba wanda zai nemi rance dan ya ci dadi sai mahaukaci ai ba neman rance a ci balan sai dai likita ya rubuta maka kaga lokacin balangu ya tashi ya zama magani wannan kana ci kana kuka ne ko kana bata rai da aka zance yana da muhimmanci in mutum ya nema kana da shi ka yaye mai ka bashi ka yaye mashi damuwa mala yace yajibu irka yajibu irja'u mislihi ya wajaba mayar da kwatankwacin shi shi bashi ba karawa in ka bashi goma goma zai mayar ɗari ɗari zai mayar dubu dubu zai mayar ba a ƙara komai sai dai wai juzu ya halatta an yakuna afdala ka mayar da abin da yafi falala tsakiyar wata kana lebar ko ƙarshen wata bai salari ba ka tashi gidan ka ba abin da za a ci ka je wajen wani ya za a yi dan Allah ranta man shinkafa sai baka mudu daya yar Hausa mai tsakuwa mai turanci daga nan saka coka yana yes yes yes yes haka muke ta ci azan sai ka tsorata ba kake kamuwa ko small diseases ne to shikenan kai kuma ran nan kawai sai falala ta samu aka biya wani monetization sai ga ka da buhun yar gwamnati to sai ka gwada a yar gwamnatin ka kai mashi kaga taka afdalu to ya halasta kai haka amma ya zamana ba ku yi sharadi ba kuma ba al'adar garin bane cewa duk wanda ya ci bashi sai ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha cin bashi radda ya tashi biya ya biya da afdal ya zo ya samu raƙominka wani na ƙasashe na ƙasashe haka radda ya tashi biyan ka ya biya ka da shirgege ya ce je ka to ya halasta ko kuma au aksara ko kuma ka biya da abin da ya fi yawa kana halin matsuwa ka rasa wa zai taimake ka wani mutum ce nawa kake so ka ce ɗari ya ce gata kai kuma daga ɗan nan da kai gaba ka je ka dawo malam sai ka dawo da miliyoyi za ka iya ba shi miliyan ɗaya amma ya zama na ba ku yi sharaɗi ba ba kuma al'adar mutanen wurin ba ne ko kuma ka biya shi ɗarin shi ka ce kuma gobe ya shirya a tafi umara amma ya kamata in za ka biya mutu ka tambaye shi umarar yake so ko ko umarar gida akwai umara mahalliya don za ga za a kai wani umarar ya dawo ya manta labbai kan ma wa alaikum salam na'am eh mm Yau da ya ji daɗin abin da eh in dai ba ku yi sharaɗin zai ƙara ba kuma na san ba al'adar ba ce a nan garin duk wanda ya ci bashi sai ya kara ba mu da wannan al'adar in dai mutum sharadi ba za ka iya karba in dai ba shi ya ga dama ya kara ya halasta kyautatawa ce kyautata wannan ya halasta shine yake magana nan yace idza lam yakun mashruta in dai ba sharadi akai ba wala yajuzu baya halasta ay yajurra al-qard naf'an lil muqridi kada bashi ya jawo amfani ga wanda ya bada bashi baya halasta akwai magana ta fi shahara ana ta hadisi ne ana ruwaito ta da sunan hadisi amma bata inganta ba min nahiyati dirasal dirasal hadisiya amma ta halasta a ka'idanci kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk rancen da ya jawo maka amfani ya zama riba kar kai karka sa sharadi wani to zan baka rance amma zaka wanke man kayana wannan wankin da ya maka ai madadin kuɗi ne ko baka biya shi bare baka ci riba ka ci ko kuma ka tattaro duk wanda kake bi bashi su tura maka tsohuwar motarka bayan tura motar nan biya ake yi za su iya cewa ka biya su amma saboda kana bin su bashi haka za su tura maka kilomita ɗaya kilomita biyu ta ƙi tashi a gunguro a dawo to ka ci riba nan je lahira zai kiyasin kudin turawarsu a tatse ka a biya su saboda duk wanda ka ba bashi sai ka yi taka tsantsan sai ka yi taka tsantsan ka ba sarkin marowata bashi wanda in yayi girki ko ɗan uwan shi bai fito masa da shi amma kai sai ka baka ba sai ka bashi bashi sai ya fito maka da girki karkaci zaka cire ba ba dan Allah ya fito maka da shi ba manfa'a ce kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk bashin da ya jawo to shine sai kawo shi a wani salo anan eh cewa kullu wala yajuzu ay yajurra al-qardu naf'an baya halatta rance ko bashi ya jawo amfani lil muqridi ga wanda ya bayar da bashin baya halatta ana so mutun ya tabbatar da cewa ya ya kiyaye wannan shine abinda wannan fasalin ya kunsa wa alaikumus salam wa rahmatullah an dai bai goye wasu kai ya keɓe ka akwai magana akwai magana ya kai zuhudu ya ka kauce mai shi ko kuma yin har kai da ya goya ko kai nan waje ya kace ba dan shiga gidan mai sai ka dan zuba mai da dubu ɗaya ka ka biya goyen da ya maka kenan kuma goyon ma in ya hango ka ko an tare shi an ce ina da fasinja a gaba da kai ne ya sabi da bika saboda haka mutum shi zai kiyaye kwarai da gaske ta yadda ba zai fadawa abubuwan da suka shafi ita ribar ba wa alaikum assalam eh eh an faɗi amma lokacin da ka bashi kuɗin buhun masara ka bashi rance ko buhun masara Oke sai aka yi lissafi cewa zai biya kuɗin ne lokacin ila dubu hudu dubu hudun zai biya ada za a samu wani ma ya ci bashin buhun masara tun lokacin sardauna ya gama tafi biyar ba ko sai yanzu imani ya zo mashi biyar ɗin da ya baka wanda ita ce fatawar da tafi dacewa ita ce fatawar jumhur cewa ka san kakanmu lokacin sardauna ya ci bashin kakanku ya sai keke naira hamsin to ga hamsin ɗin a ɗauko takardar a gani hamsin ne a ai dole ya karɓa ya kawo kawai dai sai ya nemi afuwar jinkirin bashin wannan kuma lalura ce ko eh duke shi ta dan dade a rataye amma kada ce sai an je lahira lahiran nan ka ba cika baki da ita saboda mutum bai sai yadda za ta yi lissafi da iya juyawa wa alaikum assalam Eh, buhun masaran kawai zai bayar. Buhun masaran kawai zai bayar. kaga wannan ma shi ya kwana ciki ko to shi buhun masar kawai zai nemo to Allah ya samu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Mari